da larabci a hausarsa ko turanci ko ko nufanci ko yarabanci sakamakon dai al'ummar da aka cuɗanya da su to shi yare daman in ka gabe mutu ba to yana iya karɓa kuma yana iya bayarwa ya ba wani yaran kuma zai iya karɓowa ya aro daga wani yaran eh to duk zaka ga haka san turanci ba ba za ka ji yarensa ko harshensa ba ko hausarsa ta cuɗanya ba to haka ne wannan daman kuma malamai na balaga suna cewa ai ita balaga ko iya zance ko kimar mutum shine mudabaqatul kalami li muqtaral hali eh wato kayi zance daidai da matsayin wanda kake zancen da shi shi zaka fara dura ka kalle shi to sai kayi amfani da lafazai da jumloli da zance alqaulu sai kayi daidai da shi idan ahalil kitaba ne to yadda za a yi zance da su ba haka za a yi da balaraban ƙauye ba wanda bai san koman addini ba idan ɗan birni ne to maganar da za a yi da shi ba irin ta za a yi da wanda yake ba ɗan birni ba mutumin ƙauye to shi ne fasalin abin da aka gina shi a kai shi ne kuma abin da muka faɗa jiya yawwa to malam daman ya saba ko fasalin da ya wuce ya yi bayanan ɗabi'o'i gaira muktasaba da ya bayani sai ya bayani sai kuma ya zo ya dinga kawo misalansu to yanzu kuma ya yi bayanin fasahar annabi ko da balagarsa to yanzu kuma zai kawo maka misali misalai zai kawo wanda za ka gani kuma waɗannan misalan da za a kawo wato sun kai matukar wato kaiwa wurin wato kalmomi wanda suke masu tsauri kalmomi ko maganganu wanda suke wato koda ka koma kamus na larabci kana nemo su sai ka yi da gaske za ka gane saboda shi wannan hamdana ɗin hamdana ɗin shugaban wata ƙabila ce kuma su a can suke can cikin ƙauyen ƙauyen hadaramauta sun yi nisa da binni ƙwarai to sun musulunta kuma shine shugaba ya tattaro mutanensa kowa da kowa ya kawo su gaba annabi ya ce gashi sun yi biyayya da ya tashi yi wa annabi magana sai ya dinga yin magana ta irin irin garinsu magana irin ta garinsu wanda mafi yawan sahabbai da suke kewaye ma da annabi ba su san me ake cewa ba saboda a ƙauyen ƙayo suke su ya dinga kalmomi masu abubuka to da ike shi annabi alayhi salatu wassalam an ba shi jawami'ul kalimi da ya tashi shi ma sai ya ba shi ansa da irin kalmomin da ya yi waɗanda su ma ɗin sahabbai duk wasu ba su san su ba ga su gwanaye ne sun yi rayuwa a jahiliya mawaƙa ne da sauransu eh to shine yanzu zai fara bamu misali da irin wannan wanda su da kansu da hamdana da wannan hijir din da wane ne shugabannin kabilu kabilu da annabin ya gama suke cewa gaskiya ne yi mana zance irin zancenmu wanda wannan wani shi zai ja shi ya yi imanin saboda ka burge shi shi burgewa yake so to in ka burge shi sai ka cinye shi a yaƙi to bismillah to malam iyagu sai ya ce da za ka duba ka kalli ka karanta kitaba kitabahu wato risala da annabi alaihi salatu wassalam yasa aka rubuta wa hamdana aka rubuta aka tura masa wato bayan ya ya wannan ya nemi a dan mata bayanin musamman abin da ya shafi zakka to shine aka rubuta masa annabi yasa aka rubuta masa aka tura masa yace to in kana so ka ga fasahar annabi ka ga balagarsa karanta wannan risalar ka gani ita ce zai dan yanko kaɗan sai ya kawo mana
inna lakum zira'aha eh to wannan ba shine farkon risala ba amma dai ya tambaye su da maganar zakka da magana gurin kiwo da maganar abubuka irin wannan eh to shi malam mai ashafa sai ya fara dauko inna lakum fara'aha sai annabi alayhi salatu ya ce musu to ku je na ba ku ko na halatta muku duk gurin da yake tudu in da ciyawa ko da abin nan kwana iya kiwo a gurin shine fara'aha gurin da yake tudu kaman ko jigawa jigawa haka ko tudu kuma na halitta muku ma duk na ba ku kamar misali hukuma ce yanzu kana son fili ai sai ministry of land sun baka ko to an ba ku wannan guri wai hada ha haka hadda kwari ma in ma da kwari a nan wajejen da kuka nema an ba ku eh ko eh eh wa azazaha haka in ma akwai guri wanda yake tsandauri eh saldan kenan ɗan dauri sosai shi ma ku haɗa da shi eh kaman to kaman faƙo amma amma azazaha har ya fi faƙo ɗin ma kaman fa kenan wanda ba guri ba zai taɓa shukawa ba na'am
ta'kuluna ilafaha na'am eh ta'kuluna ilafaha ko ku je shikenan an yi isti'ara ne cewa ku je dabbobinku su dinga cin wato duk tsirran da suke wannan gurin shine ilafaha abincin dabbobi duk shi ma an halatta muku wata ra'auna afafaha ko eh kuma ma ku gyara ko ku lura da afa afa'aha gurin da ba na kowa bane eh in kun gyara shikenan shi ma an ban muku
لنا من دفئهم وسرامهم ما سلموا بال... بالميثاق كو نعم لنا سي النبي يتي تو مو كما من دفئهم mu kuma abin da muke nema a gurinku wannan abin da kuka nema a gurinmu kenan mun muku izini to mu kuma abin da muke nema a gurinku shine ku fitar da zakkar difi'ihim shine al'ibul kenan eh zakkar wato al'ibul ko eh raƙumai kenan ko raƙumi e muna nema mu kuma ku fitar da wannan ko wasaramihim da kuma alganamu kenan e tumaki ko da awaki su ma ma sallimu abinda duk kuka miƙo shi amma fa bil misaki da cika alƙawari wal amanati da amana me ma'ana duk raƙumi biyar ai za a bada zakka ko duk tinkiya arba'in ko ko akuya arba'in ko kaza ko kuɗi kaza to ku bayar da shi bai misaki daidai da yadda aka ce ku bayar ku bayar da amana mun muku wancan mun ba ku wannan kuma haƙƙi namu ne na Allah ku kawo shi
walahum min sadaqati sulbu ko eh kuma walahum ku kuma mun ban muku mina sadakati na daga sadaka din an zo fitar da zakka as-sadakatu anan ana nufin zakka kenan as-salbu ko shine wato raƙumin da yake wato cikakke mai kyau eh kada sa'i idan yaje sai ya duba kokkwara kosashe ya ce shi za a bayar ce a'a wannan mun ban muku wannan eh والناب وفصيل eh wannan wannan uko ko wannan shine annabi ke nan ta macen raƙuma kenan ita ma idan mai ciki ce ko mai abin nan banda ita ta kuce wal fasilu ko da kuma ɗan raƙuma ɗin ɗan ƙarami eh shi ma banda shi kaga ku ba karɓe muku babba ba bijimi eh amale to kar kuma ku ce kuma ku kuma wato dan dan dan dan dan rakumi za ku bayar eh ku ba a cuce ku ba sai zaka kar a cuce talakawa ma eh wal fadidu daniju eh wal fadil daniju ko da kuma wato shanu wanda suke suma masu osassu
to wal kabshul hawari eh dukka a karbe muku waɗannan wal kabshul hawari da rago wanda yake tirtirna mai cikakken gashi
wa alaihim fi hasalihu wal qarihu na'am to kuma amma su za su bayar da asa'iru ko shi ne wato ko raƙunin saniya ko tinkiya ko makamancin wannan wanda ya shiga shekara ta shida su za su bayar shi ne walƙari kuma shi ne shi ma raƙumi wanda yake shi ma ya yi kofato sosai shi ne ƙarihu kowane ana faɗar ba za a karɓar muku kaza ba ku kuma ba za ku ba da kaza ba don a yi adalci haka nan ma ai ya gaya wa nahadi sunan mutum ne sunan wani shugaban wata kabila ce karama wanda suke suma mutanen ƙauye ne masu iya magana shi ma ya gaya masa
Allahumma barik lahum fi ma'adiha
da aka zo da yayi magana yayi magana sai annabi ya mata addu'a yace Allahumma ya ubangiji barik lahum kai musu albarka fi mahabaha ko a cikin kindirman su a cikin kuma tsalar su da kindirman da tsalar duk Allah kai musu albarka a ciki ko har ma ka yi musu da nonon da aka ɗebo ruwa aka cakuɗa shi sosai ka yi musu albarka a cikinsa wa ba'as ra'iha ko fiddosari ko yawwa ya ce ka sanya ko ka aiko wa ra'iha mai kiwon dabbobin kenan kullukun ra'in ko to ra'iha mai kiwon waɗannan dabbobin kai masa fiddasari kai masa dukiya babba wafjir lahu samada eh kuma ka yawalta dukiyarsa kacce take kankanuwa ka yawaita ta gaba ɗaya ma mutanen na hadi ɗin nan ka yi musu albarka a cikin dukiyarsu walwaladi ko da ‘ya'yansu a wata fassara kuma laraba suna yin karin magana irin wannan amma in sun ce wa barin lahun filmali walwaladi alwaladin ba suna nufin wannan da muka sani ba suna dai nufin dai dabbobinsu saboda muhimmancin dabbobinsu kowanne ka fassara shi kenan ko dukiya ko ‘ya'ya ko dukiya ko kuma kai zikirar hasi ba'adal amu kenan
man aqama salata to manzo Allah sai ya sake waiwayowa ga shi na hadi yace da shi to ina sanar da kai man aqama salata duk wanda kaga yana tsaye da sallah to kana muslima to fa ya zama musulmi eh wannan sai ya zama wa'azi ga yan zamani kenan ko masu yawan kafirta mutane eh koda kana sallan ma ko a ce mushriki man aqama sala in dai yana tsayar da sallah to kana musulman zahirinsa musulmi ne hukuncin musulunci za ka ba shi in ba wannan ba ba ruwanka tsakaninsa da Allah ne shi ya san yadda zai ba shi hukuncin wa man ata zakata wanda ya ba da zakkarsa ko ta wajibi kana muhsinan ya kyauta wa kansa ya fitar da haƙƙin da yake a kansa
ومن شهد أن لا إله إلا الله خلصا kaga wanda duk yake yayi shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah to kana mukhlisan wannan mukhlasi ne kai zahiri zaka yi wallahu yatawalla ko yatawalla sara'ir kenan ko yanwa kai inda ya ce la ilaha illallah kai a gurin ka mukhlisan ne in ma yayi munafunci ko menene ai kai baka san zuciya ba to kyale shi kar ka je ka sa kanka sai ka bar shi da Allah na'am to lakum ya bani lahadin wa da'iku shirki to yace to lakum ina gaya muku ku a gare ku ya bani lahadin ya ku wannan kabila ta lahadi din ko wada'iu shirki duk wani wada'i duk wani alkawari da aka yi na zamanin jahiliya wanda na jahiliya din ne ko eh to wada'u na take shi na rushe shi ba shi eh haka nan kuma irin zalunce zaluncen masu mulki da abin da suke tsorawa na rushe shi shi ma ba shi
fi zakati eh wala tuldik fi zakati kada ku sake tuldik ku hana ku hana bayar da zakka ko ku yi kwauro ko ku yi kwange ko ku yi wani dabare dabare a ciki ko eh dabbobin sun kai 40 eh ka raba ka ba ka ce kai wannan tafi kiyo hanyar Sakkwato wannan kai tafi wurin hanyar Bauchi dan ka a zo a hada a ce maka ka ba da zakkar kai wannan la tuldik eh wala tulhid fil hayati kar kuma ka karkace gurin gaskiya tulhid kenan fil hayati a matukar kana raye eh kar ka sake ka kauce ka bi tautar hanya tsar ita zaka bi to wala tatasalqal an salati wala tatasaqal anis salati kada ka dinga yin kasala gurin yin sallah sai san da kaga dama sai san da ka gama aikin ka ko sai san da aka yi kaza da kaza to matuƙar dai a wannan abin da kake ciki idan dai ba in an yanke shi za a samu matsala ba ne ba to ai karkai kasala Eh, duk yana gaya musu wannan Mm, kaga kalmomin da yake ta amfani fa da su kalmomi ne wato sai su da su kansu Eh, sai su da su kansu Eh, masu wahala ne abin nan na'am wa kataba lahum Eh, bayan wannan ma ya sake sawa an rubuta musu fil wazifatil farilati a cikin aikin farilla na farilla ita ce din dai zakka to wala kumul faridu mm.
wal farishu eh, ya- ya ce ko eh? eh. eh, to shi wala kumul mai alfabilu ko eh, ku an ban muku alfabilu ko shi ne ɗin dai wanda muka faɗa eh, amale wanda shi yake barbarar ragowar ah, ah, eh, sha- eh, ibili ɗin eh, to ba za a karɓe muku wannan ba fa to wal farishu So da, da farishi kuma mai mai ɗaukan ciki to wa zul ilami zakki a rakobi ko da kuma wato um, raƙumin da yake wato wa- wanda ake ya, ya goge gurin tafiya ana hawansa sosai Eh, za a ban muku wannan to wa kuluwud dadisu Eh, da kuma wanda yake wato mai wahalar mai wahalar wato um, a tafi da shi Eh, bobawa ne Eh, sai ku kuka iya da shi Mm.
to la yumla'u sarfukum Eh, to amma fa ku kuma fa layim na usar hukum ko shi mai karɓar wannan wato zakka da zai zo ɗinnan ko layim na usar hukum ba zai hana wato wato dabbobinku ba eh, ya tsaya cewa ya dage ya ce sai shi kaza sai shi kaza a'a tawassudi ake so eh, ku kar a karɓe muku manya-manyan su kuma talaka ka a ba su ramammu ramammu Mm.
wala uqdadul wala ya obadu dalhakun ko talhakum Eh, ko shine kuma wato kada a karbi wato wanda suke kaman me me me me wanda wani bangaren jikinsa na dabbar ya karye ko ya samu rauni ko abin nan Mm, wala yubasid darrukum na'am na'am eh, darrakum na'am kuma kada wato an- a tsare da rakun ma- dabbobin naku eh to ma'ana kada kada ku kada ku boye shi da rakum din shi dabbobin ku ku yi dabara ku boye malam turmir maqa ko eh matukar dai in dai ba ba in dai ba ba ba munafunci kuka nufa ba eh to in dai da- za ku faɗi gaskiya to koda ba sa nan kuka ce dabbobin mu da suke guri kaza kaza ne dabbobin mu da suke guri kaza kaza ne amma kar ku sake ku boye ko ku rage wani abu to wata akulur ribaqa Eh, kuma wata akulun ribaka ko? Eh, to man aqarra qalbahu faha'u eh, khalaqur ribakatul islami na'am wa zimmati hmm. na'am
man aqarra man aqarra wa- wannan wanda duk ya yadda da wannan shine man aqarra wanda ya yadda da duk wannan abin da na faɗa to falahul wafa'u to cika fa alƙawari wajibi ne a kansa eh bil ahadi shine da cika alƙawari ya cika yayi duk abin da aka ce yayi ya bar duk abin da aka ce ya bari shine bil ahad wa zimmati to wa eh, eh, da sauke nauyin da yake kansa to ومن أبى amma bayan wannan kun ji wannan aba wanda duk kuma ya ƙi فعليه- فعليه الربوة fa'abla alaihi rubuwati akwai uquba a kansa eh sarki ko shugaba ko wani abu zai iya masa uquba ma eh zakka nawa ya kamata ka bayar ka ki bayarwa bara sai a ce ai misali em, akuya biyar zaka bayar sai ce to shikenan tunda ka ki bayarwa bara kawo biyar yanzu ya kawo biyar ya ce to kun mun kwato biyar don mu maka uquba mu maka azaba eh akwai uquba So, eh ومن كتابه an gama na nahadi kenan kuma ya zo wannan na liwa ibn hijirin dai mun faɗe su jiya jiya nan ko eh to shi ma shi ma dai irin waɗancan ne mutum ne fasihi mai iya zance mai zaɓo kalmomi eh, malam ya taƙaita ne amma da za a je nasimin riyali duk su waɗannan ɗin sai da ya kawo duk su abin da suka ce ɗin eh kafin annabi ya magana sai da suka zo ai su suka fara magana to duk wanda ya tashi zai yi magana zai zai yi kokari ne daman kuma yana da yaran da harshen ko duk wanda ya zo gurin shugaba ko wani ai yana so ya burge shi eh to sai ya zance yanda zai burge shugaba din yayi yanda zai zamanto wani fitacce daban to duk haka suka yi mai nasimar ya duk ya kawo abin da suka faɗa ɗin su ma za ka ga kalmomi ne wato manya-manya Eh, eh, na masarki zargi ya kwarai da gaske Eh, a gwaninta masu gwanayi Mm.
إيه، إلى الأقيان الإباه التي Eh, shi ibn hujjar ɗin nan shi ne shugaban a wato 'yan ƙungiya ko jama'arsa wanda suke al'abahilati wal aura mashaibibi duka su ɗin ne Mm. na shi ne su shugaban waɗannan إيه، وفيه to a cikin abin da ya rubuta wa shi wannan ibn hujjar ɗin nan تو في التي- في التيئة fittai'ati ka gani fittai'ati shatun alganamu kenan ka gani tai'atu eh, a cikin dabbobi ko ko eh, za a bada wato shatin eh, akuya kenan ko eh, لا مصورة eh, wato wato tai'atu shine shine wato akuya ko tunkiya wacce ta kai guda arba'in kalma ɗaya ɗin nan ta ɗauki wannan amma a yaren ibn hujir ɗin ne eh, ba a yaren ƙuraishi ba ne eh, saboda haka a cikin tinkiya arba'in za ka ba da shatin ai haka yake damun a fitar da zakka ko? Mm.
لا مصورة la muqawwaratul alyadi karfa ka bayar da wata take wato ramammiya ko gurguwa ko wani abu ولا لناك eh walale naka kan kuma ka ce a baka wato kosashi yadda tafi kowace kiba mai nono sosai ko me- ko ko ko, ko wato karo mai rago wannan da yake ake ta karo eh ka ce shi za a baka a'a kar ka a baka ramamme kar kuma ka ce kai za ka zaba na- na- na ƙarshe za ka zaba تو وأن تس wa an ɗo aiku bayar ɗo kenan Eh, yaran su ne wannan ko Eh, ku- wala isa ko Allah kowar kabiran Eh, ai, abin ba a cewa wa an ɗo ku bayar da a sabjatu ko yauwa sabjatu shine wato kayan gona in an yi noma eh to su ma ku bayar da su rikazu kenan mm.
تو وفي شيوب الخمس Eh, da kuma abinda wato shi ma aka, aka shuka aka fitar da shi eh, wanda aka shayar da shi da ruwan sama alhumusu sai a bada kashi daya in ka nome sai ka kasa gida biyar sai ka bada zakkar guda daya
تو ومن زنا من بكر Allah ka tsare mu أو eh, ma- manzo Allah ya ce da su to wanda da yayi alfasha ta zina ko mim mim mim mim- kaga wata yaran kenan mim bikirin mimi guda biyu to su yaran wancan hujjar din ne min bikirin da wacce take budurwa Y- ko yayi alfasha da budurwa sai ce fasqa'uhu mi'atun kaga fas- ai fajluduhu ko a yaran quraishi kenan amma a yaran hijiru sai ce fasqa'uhu eh ku zane shi ko ku masa bulala ɗari ko ɗari ce alasa ana bin mu eh da ana ganin kalmomin eh wani lokacin mukan faɗi kalmar da take gurin ƙureshawa wanda shine wato da zaka ce yaren da yake karɓaɓɓe eh duk waɗannan ai su isu suke eh in ka je yanzu yanzu watakil ko makan kaje ba ma ba ma wayan zan ba ma watakila ma ko zamanin su abu jihar din ne ma an kaje kai wannan su masu abu jihar din sai sun tambaya sai sun tambaya mala eh banni suke kware mala isa wasaufu duhu aman kun gani ku kore shi shekara guda ko kuma ku tsare shi shekara guda ko wanda ya wanda ya alfasha da sayyibin ko eh wacce take eh min sayyibin ko eh daga wacce ta taba aure bil abamimi ku jefe shi fawar rujuhu yaran su kenan farjumuhu kenan ko ku jefe shi bil abamimi da tsakon kwali kenan da yan duwatsu ku ai ta jimas ko
wala tausima fiddini ba fa ba fa zancen wani daga kafa a cikin addini eh a ce ai dan wane ne dan wane a san yanda za a yi a rufa ko eh akai can akai nan eh anamo anemo san yazo yi ta bayani eh to babu babu tausimi eh babu ba wanda za a daga masa kafa eh wala gumbata fil fada'il ba kuma wani farfarfe eh fil fadailillahi a cikin farillan Allah zakka a fili take babu wani rufe-rufe dalla-dalla aka faɗe ta wa za a ba an faɗa me za a cikin me za a bayar an faɗa shi a cikin kansa nawa za a bayar an faɗa wala gummata kenan eh wa kullum wa kullu muskirin muskirin haramun duk abin da zai sa maye haram ne duk annabi yana gaya musu ne ko ina fata an gane duk yana gaya musu waɗannan hukunce hukunce ne shine kullu muskirin duk abin da zai sa maye ma'anar maye ya tafiyar da hankalin mutum bai san abin da yake ciki ba wannan haramun ne kaga su koken su su su ganye ko solusho wane ne duk sun fado cikin wannan formula kenan annabi ya baya ya bada formula duk abin da ka dora in dai zai karbi wannan shikenan ya hau
wa wa'il bin hujrin
ya taraffalu alal aqai bayan an gama gaya masa wannan sai aka ga wa'il din nan ya taraffalu alal aqayani yana ta kewayawa cikin kabilar sa yayi can yawancan layin yaje can unguwar yayi kaza kaza ko
aina hadha min kitabihi illa anasin fi sadaqati yana yana gaya musu gafa wannan littafin da Anas ya kawo a cikin sadaka ma'anar sadaka zakka bayanin zakka kowa na zo in gaya muku ku bi ku yi
lamma kana al-mashahuru ko eh
eh ko balagatu eh, malan to ya gama kawo waɗannan sai ya ce lamma kana kalamu ha'ula to kaga lokacin da zancen waɗannan shugabannin ƙabilu ƙabilu da muka faɗa ya kasance ala hazal haddi a bisa wannan siffa da hai'a ko da kuma balaga su iya zancen su ko ala hazan namadi a bisa wannan nau'i da kuka ji mun faɗa kalmomi masu tsauri kalmomi masu kauri eh wa aksaru isti'malihim hadhihi al-alfaz daman kuma mafi yawan yawan lafazan su da zantuttukan su hadhihi al-alfaz suna yi da irin waɗannan ne daman can su a can haka suke sai aka ba su ansa irin yadda suke yi din don su san jawami ilkalimi ista'amalaha ma'ahum wa shi annabi alayhi salatu wassalam kenan shi ma ista'amalaha shi ma sai amfani da irin waɗannan lafazan da suka saba amfani da shi ma'ahum tare da su don me liyu bayyana linnasi don ya faɗakar da mutane ya nuna musu ya gaya musu ma nuzula ilai eh dan ya faɗa musu cewa fa ga abin da aka saukan musu ma- musu ko eh dan ya isar da sako kenan eh ya in bai faɗa musu yanda za su gane ba ai sai a ce da saura kenan to dole ya amfani da irin yaran su ya gaya musu su ma din ga manu zula ilaihim abinda aka saukan musu na wajibi eh yuhaddisan nasa bima ya'lamuna kuma dan ya zance da mutane gwargwadon yanda wato ya san su shine yace ya- yana zance da mutane gwargwadon yanda suke eh em, to waka qawli Mm.
fi hadisi hadiyatan Eh.
hadiya malam zai sake kawo wani misalin yace kaman yanda annabi ya zance ya zance da adiyatu sa'adi shugaba ne shi ma na irin waɗancan na hadidin eh na wasu abin nan mm, innal innal yadal iya mm.
iya mulkiyatun Em, ka gani abin da yace da shi fa innal yadal ulya hiyal mundiyatu ko wal yadu sufla hiyal mundatu eh kaga mu ai ba wannan muka sani ba Eh, ko Eh, rasulullah, ko ai mun sha karanta na jin arba'un hadisin ne ko yadul ulya khairun min yadis sufla ko wabda bi man ta'ula anhu haka a hadisin arba'un hadisan ko yadul ulya khairun min yadis sufla ko to shine amma su a yaran sadiya ba sa cewa wai yadul ulya khairun din khairun da menene al- al- almundiyatu ita ce almudi mai bayarwa eh wal yadu sufula su a gurin sai shi almundatu ka gani eh eh to fin da shi adiyatu sa'adi irin yaran da suke da shi kenan da ya tashi musu magana shi ma sai ya masa irin wannan magana Mm, kamar yadda dai muka faɗa kenan zancen da zaka je a fada kayi eh na tabbatar ma ba irinsa zaka je in ka je gidan gwamnati kai da gwamna ma kai ba eh yarurrukan fada daban suke eh in baka san wannan ba yanzu sai ka ji ana maka tsawa eh to shine eh to manzo Allah in zai yi magana kowa zai zai kalli matsayinsa da yanda yake daga ina ka fito eh sai ya maka daidai kai in yaro ne zai masa yaro daidai da hankalin yaron da kuma yanda zai sa shi farin ciki eh na'am ala bakal fakan Ka- nasanar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilukatina Eh, sai shi shi wannan wani eh, shugaban adiyyatu sa'adi din kala shine yace sai yace fa kallama na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh abin mamaki sai muka ji ga manzon sallallahu alaihi wasallam yana mana magana bilugatina da yaran mu ba da yaran su na qurayshawa ba ka gani eh to ai mai abu da abun sa ne eh ko u- un- eh, jawami'ul kalima din kenan jawami'ul kalimi kenan eh mm.
wa qawlihi fi hadithin amili نعم إيه، نعم وقوله في حديث الآمري كو haka nan mai ruwaya ma da faɗarsa da ya faɗa a cikin zance da aka gayawa al'amiriyu shi ma sunan wani sahabi ne shi ma ɗan uwan irin da ya waɗancan ne Mm.
hina ta'alahu fa qala lahu an-nabi sallallahu Eh, lokacin anka eh, lokacin da shi ya tambayi ko eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi na'am sai ya ce eh, ko eh, yana so ya tamba- ya tambayoyi ne to eh, fa qala lahu an-nabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi sal anka eh, sal anka kaga ai in mu a larabcin da muka sani ne sai ka ce ai bobanci aka yi wannan sal tambayi kuma kai to ya kenan sal tambayi an ka kai to k- ana nufin tambayi kanka da kanka kenan a to ka gani to amma su yaran su kenan ai sal ma shi ita ga yanan ya fassara ai sal amma shi ita to kaga yace wahiyar lugatu bani amir kamar yadda za ka ce sal amma shi ita tambayi duk abin da kake so ko eh to sai a ce sal anka eh
wa amma kalamuhu tadu to amma in aka dawo gurin zancensa wanda yake yi da sahabbansa zance irin na ƙuraishawa eh ko mu ce in a yaren zamani ne mu ce zancensa wanda yake wato normal na'am wa fasahatuhu al-ma'lumat da fasaharsa iya zancensa wanda al-ma'lumat sananniya ce kalimihi da kuma tarewa kalmominsa da zai zo da kalma ɗaya ta kunshi abu da yawan gaske da kuma wato hikimominsa da alma'asurati wanda aka, aka rawaito mana aka kawo mana faƙad allafan nasu fi hada dawawi dawawi ne ko faƙad allafan nasu ai malamai gwaraza sun yi rubutu sun rubuta akan waɗannan ko fiha addawawi ne sun rubuta diwani diwani eh sun rubuta manya-manyan littattafai kenan sun ware duk sun yi waɗannan maganganu akan fasaharsa akan jawami'il kalimi da sauransu kuma an tare ta wannan fasahar ma'aluma da jawami'il kalimi din a yan kananan yan kadan din lafazai iha da ma'anonin su amma kuma an tare su a cikin littattafai manya mujalladati kenan ko bolin bolin aka yi kawai akan waɗannan abun gashi kalmomi ne kadan amma za a yi bolin bolin ana ana ta bayani
ومنها ما لا يوازى fasahatan eh yana daga cikin sama ma la yuwaza wanda ba wani abu da zaka iya misalta shi a gurin fasaha mumasilin kenan babu mumasilin da zaka ce eh ai ga wani ya kusa daidai da fasahar annabi babu yuwaza
ولا يبارى balagatan kuma babu wanda zai yi mu'arala eh a gurin balaga ya ce ya yi mu'arala da annabi ko ya faɗi in faɗa a ji tasa da taka iri ɗaya ce ya ba wane mutum malam zai ba da misali na kalmomi kaɗan amma an rubuta littattafai a kansu da dama shi ne ya fara cewa duma'uhum almuslimuna kaga hukuncin musulmi a gurin Allah da annabi ta takafa'u duma'uhum jinin su daidai da daidai yake daidai da daidai yake eh bayan da za a yi a ce a ce jinin wani saboda mulki ko kuɗi ko wani abu shi idan yayi wani abu a ce a to wannan mai mulki ne ko mai kuɗi ne ko malami ne a kyale shi a'a ta takafa'u duma'uhum daidai da daidai suke in tsautsayi ya zo wani ya kashe wani to za a duba a gani idan idan haddi ya kama shi ko biyan diya ya kama shi kowane ne shi daidai da daidai ake shine ta takafa udma'uhum kuma yana tafiya akan wato ije haƙoƙinsu daidai musulunci yake adanahum yawwa ya kare yanci da daraja na adanahu wanda ake ganin mafi wato kaskanci man siwahum ko kuma su al'umma ce wanda za su dunkule guri ɗaya su haɗa kansu alaman siwahun akan waninsu duk abin da ya samu libya to a gurin musulmin najeriya ya same su duk abin da ya samu falastin to abin ya shafi najeriya shi yasa zaka ji mafi yawan gurare a Najeriya ko sallah zaka ji ana ta musu addu'a ce Allah ya saka musu Allah ya kai musu dauki eh shine wannan yadun alaman siwahum eh to kaga wannan an samu malamai da suka yi rubutu da yawa akai ɗan magana ce kaɗan amma yanzu da za a ɗauko maka ta takafa udma'ahum dinnan eh da a ce masu shari'a yanzu zaka ji yanda masu fiqihu suka yi ringa yin bayani akan hukunce-hukunce da ya shafi wato jinin ɗan adam da abu da ka yi mamaki yadda za ka ga mujalladai a kai da faɗa annabi sallallahu alaihi da ya ce annasu kaga su fa mutane ka asnanil mushidi ko eh kaman kaman wato haƙoran abin tsifa ne ko kum eh abin taje kai ai kaga mafi yawansu zaka ga a jere suke ko yawwa to daidai da daidai kowa yake a gurin Allah sai wanda ya- ya fi wani tsoron Allah Mm.
wal mar'u ma aman ahabba Eh, kuma daga cikin ɗan kalmomin da ya faɗa ya ce mutum ɗan adam yana tare da wanda yake so ko? Eh, duka waɗannan hadisai ne Eh, don dai ba ba tsawaita za a yi ba kawai tun da malam shi ma a misali ya kawo ma sai mu kawo a misalin kowanne da za a tsaya a yi bayanansu wataƙillaha za a ji yanda abubuwa suke in za ka yi bayani a ɓangaren fikihu in za ka dawo ka yi bayani a kan ɓangaren hadisi malaman hadisi da yanda suka yi sharhi ko in za ka yi magana a kan masu usulul fikihi eh balle kuma ka taho in za ka yi magana a kan malaman balaga masu iya zance masu tsau- masu tsawaita maganganu kalma-kalma ko wauɗin nan sai sun nemo me me yake bayarwa to duk waɗannan malam da ya kawo su a a taƙaice ne ya kawo maka misali ya rage kuma wanda Allah ya sa yana da zurfin karatu zai koma mu ɗawalati zai gani bayani sosai Na'am.
wala khayra fi subati man la Eh.
yaraka Ma- wala lahu wai to kaga wata kuma wani hadisin kenan eh wala khaira fi suhbatin eh babu wani alheri ko wani amfani a duniya da lahira fa fi suhbatin kai abota da mallayara wanda baya gani laka gare ka ma tara lahu abinda kake gani gare shi kai kana masa fatan alheri shi kuma baya kallon wannan baya maka to me amfanin kai abota da shi kankanin zance ne amma an gina abubuwa na shari'a da yawan gaske akan wannan Eh, wan nasu ma'adinu eh, kaga wata 'yan magana kuma kenan karama jawami'ul kalimi kenan wannasu ma'adinun ko ai duk mutane kai ka ce kaman ma'adinu ne ma'adin su ne wato abubuwan da suke karkashin ƙasa ko yanzu in aka ciro fetur wato ɗanyensa eh eh, in aka ciro wato ya ya ake ce masa crude oil eh crude oil danyen mai in aka fito da danyen mai kusan abubuka kusan guda tara ake cirewa a cikinsa to haka mu- dan haka ma mutane suke wato ma'ana cuɗanni in cuɗe ka eh kai in ka iya ɗinki to shi kuma wancan malam makaranta ne kaga in ya samo kuɗi ya siyo yadi ya kawo maka ba zai yi a ce shine shine wuka shine nama ba eh to cuɗanni in ce ɗaya ka wannan ma an rubuta littafi akai ko littattafai bayanai kala kala kai duka ma waɗanda muka karanta da wanda zamu karanta din duka in aka je sharhi sosai za a ga masu littattafan da irin bayanan da suka yi
wa ma halaka imru'un qarafa kadarahu ko manzo Allah yace ba ba fa dan adam ba fa mutumin da zai halaka alhali arafa kadarahu ya san ya ya ya san matsayinsa ya san daidai shi to in dai kaga ya halaka to ko dai bai san daidai shi din ba ko kuma ya wuce daidai shi din ma'ana karka sa kanka inda Allah bai kai ka ba shi ne ka san kadarin kadarin abin daidai mutum daidai mutum ya san daidai kansa misali ko ba haka ba alal misali ya misali a ce mutum ba shi da lafiya kuma ya je asibiti aka rubuta masa magani likita ya ce in ka zo wannan biyu za ka sha ko wannan kuma ka sha ɗaya da ka zo uh, ga jikin naka ya zafi ya kaza ka ce to ai maimakon in sha biyu din, zaɓen nan ya mun yawa kwarai da gaske kawai bari in sha goma ai kaga halaka ko yawa to shi to shine inda ya san daidai shi yawa to ba zai taba halaka ba Eh, sai yayi daidai daidai kurji daidai ruwa daidai kurji shine in za a fassara in har- in har wannan fassara ta inganta
wal mustasharu mu'tamanun huwa bil bil hiyari malam ya takalla wal mustasharu kaga duk wanda za a je a shawarce shi mutamanin ai amintacce ne eh abinka na alheri ai ba za ka je ka sh- ka shawarci wanda wa- wanda ba mutumin ka ba ba za ka shawarci wanda ka san wato sarfar ne eh kana faɗa kafin minti biyar duk unguwan ma an ji Eh, ko eh to shine mu'tamanin amma wa huwa bil hiyari addini ya bashi zabi idan aka shawarce shi to addini ya ba shi zaɓi ko dai abinda aka shawarce shi ya faɗa ya ce ni ina ganin a fahimta ta ko yadda nake gani a yi kaza a yi kaza a yi kaza ko ko kuma ya yi shiru abinsa ko ya ce a ni ban sani ba ko kuma ka yi dai haƙuri shi ne hobil hiyari amma malam ya takallam amma fa matukar in bai magana ba in da ya magana to ya lazance masa sai ya faɗi ra'ayinsa sai ya ba da shawara shi ne malamai ta kalla ɗin an shawarce shi ya ce yi to wannan dai abin da ka ce dai gashi nan dai ɗin dai haka ne amma dai kai ka je ka yi tunani a'a annabi ya ce tun da ka ce haka sai ka faɗi ra'ayinka in ba ka faɗa ba ka yi zunubi kenan
ورحم الله عبدا كان خيرا فغنم
duk fa wannan fa muna faɗa hadisai ne kuma kowannen su ɗai ɗai ɗai ɗai ne malam mai ashafa ya ɗauko manzo Allah ya yi wa mutum addu'a ya ce rahimallahu abdan Allah ya ji kan wani mutum ko wani bawa kala khairan da ya tashi yin magana sai ya faɗi alheri fa ganima sai ya ci riba sai ya samu ganima ma'ana sai aka bashi lada au sakata ko kuma da ya tashi sai ya ƙi yin ma maganar kwata-kwata yana jin tsoro fasalima sai ya kwabuta daga zanibi ko in ka faɗa to ka faɗa alheri ko bal ya ƙul hairan auliya samud haka ya ce ko ma ya min ƙaulin to in ka kai shiru ai ba za a rubuta ɗin ba kenan kaga salima ɗin kenan ya kwabuta da faɗar annabi alaihi salatu wassalamu da ya ce shi kenan kaga kalma biyu ce ko wa aslim yutikallahu ajaraka marratayn aslim ka miƙa wuya ga Allah to dar ko eh to taslam ka kubuta in dai ka bi Allah dar shikenan taslam ka ka sha ka kubuta ko wa asiko kuma wa asilim ka shiga musulunci wannan ana gaya wa sahabi ne ko wanda wanda yana da ilimin da yana yana cikin addinin annabi Musa da annabi Isa to yutikallahu ajraka marrataini in ka musulunta to shikenan wancan abin da kai tun tuntuni tun kafin annabi ya zo Allah ba zai rusa shi ba saboda me saboda ka bi annabi sai Allah ya baka lada biyu ladan yahudanci da kai da kuma ladan musulunci da ka shigo shine marrataini
inna habbakum ilayya rabbakum minni majalisan yawmal qiyamati
ahasin ahasinukum akhlaqan ko wa inna ahabbakum ilayya manzo Allah ya ce kaga mafi soyuwa soyuwarku a guri na wa aqrabakum wanda suka fi kusa kusa da ni minni wanda suka fi kusa kusa minni da ni a guri na majalisa a gurin zama yawmal qiyamati a ranar alkiyama wanda za su zamanto kusa da ni a gefe na wanda za su zamanto yan fada ta ko masuwa a hasinukum a halakan masu kyakkyawar ɗabi'a ɗabi'a kyakkyawa to wannan suna cikin fadar annabi a ranar alkiyama yau la zilla illa zillahu kenan ko a halakan ko almuwaddu'una waɗanda suke masu sauƙin kai masu sauƙin kai ko almuwaddu'una aknafan wanda suke masu sauƙin kai wanda za kinaya ce ta cewa za ka iya taka kafaɗar su ma don buƙatar ka ta biya mai masu sauƙin kai kenan ko suwa ne ne waɗannan ya ce allazina ya alufuna su ne dai masu sauƙi wa yi ulafuna masu shirya bayan Allah kuma su ne fa za su zamanto masu wato hasinukun hulukan ɗin kenan da faɗar annaba alaihi salatu wassalamu la'allahu kana ya takallamu bi ma la ya anihi wa ya bahalu bi ma la yugunihi a wata kuma maganar kenan duk wannan ana gaya wasu sahabbai ne muna tafiya ne haka dai a gurguje saboda kaman an kawo misali ne mu ma mu je a misalin eh annabi yace la'allahu eh hudin ya koma ramirin ga wani sahabi cewa tana fa iya yiwa fa shi mai mai waccan maganar fa ko eh ba gaira ba dalili yana zance to kana ya takallamu ma la ya anihi ya je yana ta zance a cikin abin da bai shafe shi ba ba zai amfane shi ba duniya da lahira shine ma la ya anihi duk abin da ba zai amfani mutum a duniya da lahira ba eh to ya shiga ma la ya anihi eh to kuma kuma dai wannan ma la ya anihi ne amma fa an rubuta eh sai kuma in ba isa ba an je lahira ya ga ma la ya anihi din ko waya bakhal kuma kuma sai gashi yana yin rowa da abin da Allah ya bashi maimakon ya kyauta ko ya taimaka bima la ya gunihi abin da yake bayan nan fa ba fa zai wadatar da shi ba ba zai mata yanke talauci ba kenan eh da fadar annabi alayhi salatu wassalam eh duk mai fuska biyu duk mai fuska biyu ko munafiki kenan eh kuma ma dai duk a cikin ma al'umma ma ana samun irin wannan ko eh samu magana da zai faɗa an dai san zulwa jahaini da hausa ma ta zama hausa zulwa jahaini ko la yakuna inda Allahi wajihan ba fa zai taba zamantowa karbabbe a gurin Allah ba ba zai zama mutum mai wani daraja da mukami ba wannan hayihi an kila wa kala kuma manzon Allah fa ya ya hana cewa na ji kishin kishin ya hana kila wa kala da kaji abu baka tabbatar ba kai ta watsa da kaga abu a social media ya burge ka ka sake shi duk yana cikin kila wa kala eh kuma ko a irin wannan din ne ka rubuta kai yana cikin mayal fazu ko eh ya lamuna ko ma tafa'aluna to duk wannan duk za a rubuta ne eh annabi ya hana wannan haka nan ma annabi ya hana yawan zance yawan tambaye tambaye amma nan ana nufin roƙo ba tambaya irin ta ilimi ba ya hana kasaratu su'ali mutum ya ta zuwa yana wallahi tallahi ya mun tashi ba mu da kaza kuma watakillaha ba haka bane zulwa jahaini ne zulwa jahaini ne yana faɗa abin da ba hakan ba eh shine kasaratu su'ali ko da yaushe mutum a cikin neman taimako yake to ba zai taɓa wadata ba haka nan ma musamman a wannan zamani ba'atil mali da tozartar da wato dukiya lalata ta mutum ya kera gida na miliyoyi amma in ya ga wani abokinsa ko wani ya yi wanda ya fi nasa kyau kawai sai a zo a rushe wannan a ce a yi wanda ya fi wancan ɗin ba'atil mali ne duk sai an Allah ya tambaya Umman wa hatin da kere kukan kere da kukan wato na shiga uku na lalace in an yi wa mutum wato rasuwa eh irin na jahiliya wa uququl ummahati da saba wa iyaye mata musamman iyaye mata eh duka wannan suna cikin manya-manyan abin da annabi ya hana banati da kuma wannan al'adar da ake wato binne ‘ya'ya a zamanin jahiliya a wannan zamanin kuma ka iya ciya da zubar da ciki wa wa'adil banati ko da zubar da ciki ba gaira ba dalili ba likita ne ya tabbatar ba jaririn da yake ciki ai ya mutu ne ko jaririn da yake ciki gashi gashi to mutum ya yi wannan annabi ya hana wannan hadarin irin wannan yana mun saba mu ji an ce annabi ya hana annabi ya hadarin shine ba a san yanda za a yi ba tana iya yawa mutum yana yin irin waɗannan abubuwa wanda annabin ya hana to kuma sai an je lahira Allah annabi ya kai shi ƙara gurin Allah a zo ga annabin a tsaye ga kuma wanda aka yi ƙara a tsaye na ce kar a zubar da ciki ya ce shi sai ya zubar ya zubar Allah na kawo shi ƙara kai mana hukunci ko ba ƙarasa zancen nan ba kai ka san za ka iya ƙarasa abin da zai biyo baya ba sai an faɗa ma abin da zai biyo ba a yi shari'a dai a gaban Allah a ce mai ƙara annabi ne to kai ka san ba sai an ce maka komai ba to wancan wa'adul banati a zamanin jahiliya ake duk sanda aka haifar wa mutum ma- ya mace eh kawai zai lallaba ne ya tafi daji ya yi rami babba mm, wanda ba za ta iya fitowa ba Eh, tana wasa ya tunkuɗa ta kuma da kansa zai ta zuba masa ƙasa tun tana ihu tana kuka har sai ya ji shiru ta yi Eh, a- akwai sahabin da da ya- ya- yake ta kuka yana gaya annabi ya ce wato in ya tuna abin da ya ne a jahiliya yasa ta kai rarrafe har tana tafiya ya sa uwar ta yi mata kwalliya ya tafi da ita wani tsohon wato rijiya ya je gurin ya- ya ajiye ta tana ta wasanta kaza ya fake ta ya- ya jefa ta ciki ta fada tun tana ihu eh, binnan ta yi shiru ya ce da na ji ma shirin na ji tsoron ko ba ta mutu ba ma sai da na je na nemo wani gunguman dutse na zo na jefa ciki ya ce idan na tuna wannan eh, abin nan to sai annabi ya ce masa ai al-islamu yujibu ma qablahu Eh, to wannan shine wa'adul banati eh, to tunda yanzu ba a yin wannan to ai amma akwai abin da yake kama da shi eh to sai mu guji wannan kenan mm alhamdulillah ai nan zamu tsaya goma ta ma wuce ai in Allah ya kai mu sai mu tashi eh eh, eh alhamdulillah eh Allah ya taimake mu wataƙilla ka iya cewa al'umma ta ƙari da yawa da kuma dukiyar ita ma ta ƙari da yawa ba irin wancan lokacin ba Eh, shi sa hukuma take sa wato mm, abin nan ɗin zakka Mm, ba sa'i ba wannan gidan zakka abin nan to da kamata ya da a ce hukuma tana bin sau da kafa na sha'anin addini ne to kamata ya ce ita za ta dinga karba yawwa duk inda ta ga za- za a bayar da sabanin abin da shari'a ta ce ta ce ba za a- ba zan karba ba yawwa kaga sabanin mutum ne zai bayar ai ba wanda zai ce da shi wannan ba haka fa aka ce ba kakka ba da ramamme ko ko in mutum zai fitar zai ba da kuɗi wataƙila a ciki akwai 'yan jabu kuɗin sai ya hada su a cikin zakar Eh, kaga ya ce a ware a ce banda waɗannan misali ne ko to duk waɗannan babu to amma wanda duk zai fitar da kansa idan Allah ya sa yana da ilimin zakka ya san yadda ake fitarwa kuma ya dibi Allah ya fitar daidai da yadda annabin ya ce a fitar ai ba za a ce ba ta yi ba ko kuma bai sanin ba amma sai ya je ya samu wanda ya sanin ko malami ko alkali ko lauya waɗanda duk waɗannan abubukan harkarsu ce sun sani yawwa to idan ya je ya gaya masa ga yanda yake ga yanda ga yanda ga yanda ga yanda kuma ya je ya yi daidai da yanda aka gaya masa a shari'ance ita ma wannan duk ba za a ce ba ta yi ba ta yi eh dan a sauƙaƙe ne eh saboda shi addini sauƙi ne da shi eh yanda zamani ya zo da shi yanzu nan muka faɗa eh in annabi zai yi magana sai ya kalli daga ina ka fito in yi magana da yaro zai guwa yaro magana za ka ga a tsalle yake yana murna zai yi masa da yanda ake wasa da yaro da sauransu eh ina ganin babu laifi in mutum ya fitar zakkar da kansa inda ya fitar yanda shari'a ta ce ya fitar ko ya tambaya yanda aka gaya masa ko ya zo da wani wanda ya san abin ya fitar masa to insha Allah ya- za ta yi Eh, kuma dai damun abinda mutane ya kamata su lura nasiha gaskiya zakafa babban abu ne kuma babban abin shine wato fa tana da wahala wurin fitarwa eh kaman gado ne duk suna da wahalar abubuka dole sai an yi ilimi to mafi sauki idan mutum Allah ya masa arzikin da zai fitar da zakka to mafi sauki ya nemi malami gwani ya- ko ya nemi wani alkali yanda dai zai nemi shawara yanda zai fitar in Allah ya so ya yarda. Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace Mm. Na'am. Mm. Mm. Mm. Mm. Em, abinda hadisin yake nuna shine wato mota manin ne amintacce ne an amince masa sai ya faɗi daidai gaskiya tsakani ga Allah tunda an amince masa ya faɗi daidai gaskiya amana wasu kuma fasarar da suka yi mota manin amintacce ne in an gaya masa an nemi shawarar sai ya faɗa to fa ba wanda zai gayawa Eh, daga shi sai wanda ya nemi sai wanda ya bashi zai nemi ya bashi shawara eh mota manin eh duk waɗannan hasken guda biyu za su iya saboda an amince masa aka gaya masa to ya zai faɗi ra'ayinsa kuma tsakani da Allah ko kuma in an gaya masa to ya faɗa ko din ya yi shiru amma kai ya gaya kowa na na eh wannan ha an kala wakila kenan eh kala wakila shi din ne dai wanda annabi ya faɗa jita jitan kenan eh jita jitan kowace iri ce ba wani tushe ne da ita ba mutum zai zai zai ta yada abun an magana ya ce ɗazu ɗazu aka faɗa bbc to bbc hujja ce eh ai san za su iya yin kuskure ko an san dai gwanaye ne suna da matukar bincike ko amma kuma ai likulli alimin hafuwa haka masu karin magana suka ce likulli alimin hafuwa kaɗan ne komin zurfin ilimin mutum wata rana za ka je an ɗan samu tuntuɓe Allah kiyaye mu da ƙila wa ƙala Allah ya kare mu na'am eh to mafi yawa irin yadda malam umar sani yake faɗa ne kawai ba wani abu bane ba kawai an raina allah ne an raina annabu eh inda za ka yi watsi da zancen sa an raina maganganun su ne ko maganganun annabu fa an mai da su fa kamar yadda waɗannan da ake cewa suna yawan surutu a rediyo ne fa me ake ce musu waɗannan 'yan siyasa eh sojan baka an mai da shi fa kamar haka mutum mutum mutum watakila ba rainawa ne ba amma dai za ka samu wanda ko ahalari bai iya ba ba na raina ahalari ba ne shi ne dai muka san tun muna yara da shi ake farawa ko ko shi bai iya ba amma aka ce masa annabi kaza kaza ya ce sai ya ce maka wai hadisin sahihi ne hadisin sahihi ina ruwansa da wani sahihi bai ma fara karatun ba bare ya san bambancin sahihi da kaza da kaza to haka aka mai da annabin haka aka mai da shi kaza da kaza Allah ya rufa mana asiri Allah ya kare mu